أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم har yanzu muna cikin wannan kasida ta nabiga a wanda ya yi talamiya yana gargaɗin 'yan uwansa kada su yaƙi da amr bin al-haris al-asgar al-gasasidi saboda mi shi nabiga yana da alaka da baban shi wannan amr bin al-haris al-asgar al-gasasi ne kuma daman idan ba manta tun a farkon diwani ina ga mun yi maganar cewa shi nabiga yayi wa sarkin gasasinawa waka kuma yayi wa dan gasasinawa mawaka shi kansa wannan daman nabiga ya taɓa yi masa waka tun a baya saboda haka akwai alaka mai kyau tsakanin Nabiga da baban shi Haris Amr bin al-Haris al-Asgar yana da alaka mai ƙarfi tsakaninsa da babansa kuma yana da alaka mai ƙarfi tsakaninsa da su sai kuma wasu rigingimu suka faru wasu abubuwa suka taso ya zamto ƴan uwan Nabiga kabilar Nabiga su Zabiyan Banu Zabiyan za su je su yaƙi da shi wannan Haris Amr bin al-Haris al-Asgar din saboda haka sai nabiga ya ga cewa in an yi wannan yakin shi zai cutu saboda mi ga ƴan uwansa ba zai iya taya su yakin ba saboda mi yana da alaka mai ƙarfi tsakaninsa da shi Amr bin al-Haris Askar al-Gasasini sannan kuma wannan ƴan uwansa ne na jiki na dangi saboda haka in ya bari aka yakin zai shi zai cutu ba zai iya taya ƴan uwansa ba ko ba zai iya taya shi sarki ba sannan kuma in wani abu ya faru na rashin jin daɗi ma ƙarshe shi zai zo ya sasanta in yakin aka yi aka cuci sarki dole shi zai zo ya lallama ƴan uwansa su ba su mayarwa wannan abu da suka karba in ma ƴan uwan nasu aka cuta dole shi zai shiga tsakani dai karshe dole ba yadda aka iya sai an yi sulhu saboda haka to sai sai wannan wakar yake hana su wannan abin duk mun karanta shi a baya a baiti da muka kwana a kansa yake cewa wala arifanni ba'da ma qad nahaitukum ujadil yawmin fi shawiyin wa jamili wace wala arifan ni kada ku sa na gaba da ma na haitukum bayan na hana ku yin yaki ujadil yawmin ku sani in zo ina ta jayayya ina ta tsugunawa ina tashi fi shawiyin tsakanin awakan ku da aka kama wa jamili da raƙuman ku da aka kama kada ku sa na zo ina yin haka eh wa bi min gariratin tufidu dumu'iha bi mustaqrihin yazri na hobil anamili a yace yace wabidin wabidin garirin wabidin gariratin tafidu da mu'iha bi mustakrihim yuzri na hobil anamili sannan har yanzu dai wala a arifan ni din ita ce take ta aiki yace har yanzu dai kada ku sa na ga bayan na hana ku yaki da sarki wabidin gariratin na ga matayenku shine bidin fararen mata gariratin wadda suke rafkanannu wanda ba su saba da rigima da yaƙi ba ko ka ce gariratin wadda suke wawaye duka mun yi maganar wannan abin a baya su a wajen masana mata suna ganin cewa macen da ta zamto wawuya ma'ana ba wawuya typical wanda zai zama kamar cuta ba a'a matar da bata waye ba namiji ya fi jin daɗin rayuwa da ita fiye da matar da ta waye wannan abin duk mun yi maganarsa a baya tun daga kan waƙoƙin su imrul kai suka yi duk masana mata na duniya za su gaya ma gwargwadon yadda mace ta waye gwargwadon yadda ba za ka ji daɗin rayuwa da ita ba gwargwadon yadda mace ta waye gwargwadon irin matsalar da za ta baka a rayuwa yawwa to wabidin in ga fararen matayen ku gari za ta rafkanannu tafidu dumu'uha dumu'uha hawayensu tafidu yana zuba ma'ana kada ku sa in ga kenan an yaki kenan an kama su bi mustakrihim irin hawayen da yake zuba dole shine bi mustakrihim da hawayen da yake zuba dole yuzrinahu tana mai share wannan hawayen bil anamili da ƴan yatsunta kada ku sa in ga matayenku suna kuka saboda an kama su shine wabidin da fararen matayenku gariratin wanda suke rafkanannu tafidu dumu'uha wanda hawayensu yake zuba bi mustakrihim bisa tilas yazrinahu tana mai share wannan hawayen bil anamili da ƴan yatsunta wa qad kibtu hatta ma tazidu makafati ala wa ilin fi zill madarati aqili wa qad kiftu hatta ma tazidu makafati ala wa'ilin fi zil madarati aqili a na biga yace wa qad kiftu hakika na ji tsoro a ce ga ƴan uwana suna yaƙi da masoyina shine wa qad kiftu na ji tsoron a ce wannan yakin ya faru hatta ma tazidu makafati har tsoro na ma ya fifa ala wa'ilin na bunsurin dutse ko kace taurin dutse ma dinnan za i dace hatta ma tazidu makafati har tsoro na ma ya karu shine hatta ma tazidu makafati har tsoro na ma ya karu ala wa'ilin a bisa tsoro irin na taurin dutse aqili wadda yake baya son sauka shine aqili wadda yake baya son sauka fi zil madarati irin tauran dutsen da yake dutsen madara shi da zil madarati sunan dutse ne irin du irin tauran dutse shi tauran dutse ina tsammanin mun yi ta yin magana sa a baya wa'ili a ko wa'alu duk mun karanta shi haka suna kiransa tauran dutse wata iriyar halitta ne malam da yayi ta gaya mu ya ce min da shekaru da suka wuce lokacin Kano bata cika jama'a ba akwai shi akan dala dabba ce yace min kamar gafiya take ta dan fi gafiya da kaɗan to tashin hankali da za ga ta sauka kan dutse ba karamin tashin hankali bane dabba ce mai tsananin tsoron mutane yace ko a da lokacin da take dala take akwai su akan dutsen dala yace an fi ganin su tsakiyar rana irin tsakiyar ranan kafa ta dauki to a lokacin ka biyo ta dala za ka gansu za ka gan shi ya dan sako ya kiwo daga cikin yana daga cikin abin da suke masu irin tsoron mutane sosai kamar gafiya yake yadda malai ke ba mu siffarsa to ana kiransa tauran dutse abin da sake kiransa tauran dutse ba a samun sahi inda dutse yake kuma abin da sake kiransa kuma tauran dutse baya sakowa akan dutse kullun yana kan dutse ga tsoron mutane ko ya ji ya ji motsin mutum to zai hau sama saboda haka daga cikin dabbobin da suke da tsananin tsoro larabawa suna buga misali da shi gashi dai har yadda mala yake ba misalin sai ce ko a lokacin ma da akwai shi ba a ganin sai tsakiyar rana in ka so gashi sai rana ta take lokacin zafin ranar mutane kowa ya nemi inuwa ya zauna lokacin ba motsin mutum to a lokacin za ga ya sakko yana kiwo haka ma da ya ji motsin mutum zai gudu sai ya hau sama to shi suke kira tauran dutse to wa kiftu hakika na ji tsoro a ce ga ƴan uwana suna yaƙi da shi wannan mutumi hatta ma ta zidu makafati har tsoro na ma ya karu alawa ilin a bisa tauran dutse aƙili wanda yake mai kin sauka shine aƙili mai kin sauka fi zilma darasi a wannan dutsen da ake kira zilma darasi sunan dutse ne makafata amrin an takuna jiya dahu yuqadna ilaihi baina jafin wa na'ili yace makafata amri saboda tsoron amru bin al-haris al-gasas ne al-asgar shine makafata amri abin da yasa naji irin wannan tsoron tsoron da yafi karfin na tauran dutse makafata amri saboda tsoron amru an takuna jiyaduhu saboda kada ya kasance jiyaduhu ingaraman dokunansa shine jiyad ingaraman doki an takuna jiyaduhu ya kasance ingaraman dokinsa yuqadna ana jawo su ilena zuwa gare mu baina hafin tsakanin marar takalmi wa na'ili da kuma mai takalmi na ji tsoro a ce wai ga an jawo ingaraman dokuna su an zo wurin mu shine makafata amri saboda tsoron amru an takuna jihadahu ya kasance ingaramin dokunansa yuqadna ilaina a jawo su zuwa gare mu baina hafin tsakanin marar takalmi hafin daga wani irin wancan wanda ke hadisi ne baina hafi tsakanin marasa takalmi wa na'ili da wanda ake sa masa takalmi daga na'alu ne saboda akwai yanayin tafiyar da in za a yi to akan sa wa doki takalmi musamman idan guri ya zama yana tsakuwa sosai akwai takalmin da suke sa wa doki ko taguwa shine baina hafin tsakanin wanda ake sa wa takalmi a baina hafin tsakanin marasa takalmi wa na'ili da kuma wanda ake sa wa takalmi a إذا استعجلوها عن سجية مشيها تتلأ في أعناقها بالجهافل إذا استعجلوها عن سجية مشيها تتلأ في أعناقها بالجهافل بالهجافل e bil jahafili yawa jahafilin ya fi kyau mai bugun mu na gida ya gyara jahafili ba hajafili ba eh idan sta'jaluha lokacin da aka gaggauta gudu da waɗannan dawaka an saji yaci daga ɗabi'ar mashiha yadda suka saba tafiya wannan dawakan sarkin zai zai wannan ɗinka zai siffanta ma idan sta'jaluha lokacin da aka gaggauta tafiya da su an saji yace daga ɗabi'ar mashiha irin tafiyar su irin tafiyar da aka saba da su idan aka yi sauri da su fiye da haka tatalla'u sai su miƙar tatalla'u fi anaqiha sai su miƙar da wuyansu shine tatalla'u miƙarwa tatalla'u fi anaqiha sai su miƙar da wuyansu bil jahafili e bil jahafili sai su miƙar da wuyansu bil jahafili da kuma bakinsu jahafil shine baki ko kace labba sai su miƙar da wuyansu da bil jahafili da kuma bakinsu shawari bakal ajlami kada alarin muha sama hika sufran fi talilin wafa'ili eh wafa'ili ko wafa'ili ah yace shawaziba su waɗannan dawakai na sarkin shawaziba za ka same su wannan raƙuma ne ko ka ce dawakai ne masu ɗan kwararren ciki mun yi ta magana abin da suke nufi da wannan shawaziba raƙuma ne masu ɗan kwararren ciki kal ajilami in ka gansu kamar almakashi saboda baka taɓa ganin almakashi ƙato ba to shawaziba za ka same su masu ɗan kwararren ciki ne kal ajilami kamar almakashi kada alurin muha eh kada ala rimmuha kada ala rimmuha hakika rimmuha bargon su kada ala ya taso alan nan na dagowa ne za ga su kamar almakashi kada ala rimmuha bargon su ya dago samahika sufan fi talilin samahika za ka ga ya yi wasu hanyoyi shine samahika ya yi wasu hanyoyi sufran masu fatsi-fatsi fi talilin a jikin wuyan su waɗannan dawakan wa fayili da kuma jijiyoyin cinyoyinsa sau da aka shi nan wani tashbihi ne e shawazi ba za ka ga su waɗannan raƙuman raƙuma ne masu ɗan kwararren ciki ko dawakai ne masu ɗan kwararren ciki kal ajilami za ka ga su kamar almakashi kada ala rimmuha rimmuha ɓargon waɗannan dawakan kada ala ya ɗago samahika ya yi wasu hanyoyi sufran masu fatsi-fatsi za ka ga jijiyoyin jikinsu sun tattaso sufran sun yi fatsi-fatsi fi talilin a jikin wuyan wannan raƙuman wa fayili da kuma jijiyoyin cinyar waɗannan raƙuman ko waɗannan dawakan duk da ya ce ɓargo ne yake ɗagowa amma wallahu alam na fi ganin cewa kamar yana so ya siffata da jijiyoyin jikinsu yake tashi ne a to a wannan baitin daga wannan baitin zuwa wasu baitoci guda hudu a bugunmu na gida an ɗan sami matsala wajen rubutu. Shi bugunmu na gida ya kawo bara waka asuba ne, to amma baitin da ke gurin in mutum ya kalli bugunmu na gida zai ga baitin farko bara wanda ya fara da bara nan za ga sun sa masa lamba hudu. Na ƙasansa sun sa masa lamba biyu, na ƙasansa sun sa masa lamba biyar, na ƙasansa sun sa masa lamba uku. To waɗannan baitoci guda hudu an samu birkitarsu wajen rubutun mu na gida saboda ko da mutum zai ga mun yi takaddumi da ta'akkuri to yadda muka karanta din shine daidai shi kuma bugun mu na gida din matsala aka samu wajen rubutu mai rubutun ne ya manta sai ya birkita baitocin daga baya da ya gane kuma kawai sai ya musu lambobi kawai in ka tashi kai ka gane eh saboda haka bugun mu na gida akwai takaddumi da ta'akkuri amma dai takaddumi da ta'akkurin da aka yi kuskure ne yawwa yauwa kuskure ne ya ce wa ya kasib na bil auladi fi kulli manzalin tashahhadu fi asla ihakal kawasili yace wa yaqzifna bil auladi fi kulli manzalin tashahhadu fi asla'iha kal wasaili a su waɗannan raƙuma su waɗannan raƙuma waya ƙasifna suna jefarwa bil auladi da yara fi kulli manzalin a dukkanin wani masauki ma'ana raƙuma ne saboda tsabar saurinsu sai ga idan akwai yara a kansu ma sai ga yaran suna faɗowa shine waya ƙasifna suna masu jifa bil auladi da 'ya'ya fi kulli manzali a cikin dukkanin wani masauki ma'ana in akwai yaro akan su zai iya faduwa saboda yadda suke da suke da sauri eh tashahhada wadda suke girgiza eh fi asla'iha fi asla'iha fi asla'iha a gadan bayansu kalwa sa'ili suna masu jefar da yaran kalwa sa'ili kamar wani tufafi su waɗannan raƙuma ɗin saboda yadda suke sauri wadda suke suke sauri sai ga suna jefar da yaran da ke kansu shine a waye kasifna suna masu jefarwa bil auladi da yara fi kulli manzalin a cikin dukkanin wani masauki ta shahada suna masu yin girgiza fi asla'iha ko ta shahadu fi asla'iha wanda suke yin girgiza fi asla'iha a cikin rigarsu kalwa sa'ili kamar tufafi to anan wannan baitin za mu iya kallon su ta fuskoki guda biyu fuskar farko da za mu iya ganin su za mu iya kallon sa yaran da aka dora akan wannan raƙuma ko akan wannan dawakan to yaran za su iya faɗowa saboda mi yadda suke da tsananin sauri shine wai ka zauna fil aulad fi kulli manzal suna jefar da yara a dukkan wannan saki tashahhada wanda tashahhadu wanda suke yin girgiza fi asla'iha a cikin rigunan su shine fi asla'iha cikin rigunan su kal wasa'ili kamar tufafi haka za su rika jefar da su to wannan fuskar baitin na farko kenan cewa yaran da suke jefarwa yaran da aka daura a kansu fuska ta biyu kuma ma'ana wannan raƙuman saboda yadda suke da sauri saboda yadda suke da sauri saboda haka suna tsakiyar tafiya ma za su iya za su iya haihuwa suna sauri ma ko haihuwa ne ta kama su ba za su tsaya su haihu ba haka suna tafiyar za su haihu su jefar da ɗansu tafi saboda tsabar saurin da suke yi eh ina fatar an fahimta fuska biyu nan kowace ka dauka za ga baitin zai dauka shine tashahhad wanda suke yin girgiza fi asla'i a cikin tufafin su kal wasa'ili kamar tufafi haka suke jefar da waɗannan yara eh tara eh tara afiyatid dairi qad wusikat laha bi shib'in min as-saqlil itaqil akasili a a nan ya ce tara asiya ta ɗairi ƙari wasu ƙatlaha bishibi'in minas sakli minas saklil itakil a ka'ili ko a kasili amma a ka'ilin namun ya ɗan fi kyau namun ya fi kyau mai a ka'ili ya ce nan ya ce tara asiya ta ɗairi za ga tsuntsaye masu bara daman an ce afiya shine masu bara ana cewa ana ce masa afi mai bara afiya kuma masu bara to afiya ta ɗair irin su hankaka su angulu da sauransu laraba suna ce masa suna ce masa tsuntsaye masu bara abin da yasa suke ce masa tsuntsaye masu bara duk lokacin da larabawa suka yi ayari za su yi wata tafiya masu nisa to irin su hankaka irin su angulu irin su shirwa da shaho da sauransu za ga duk suna bin su za ga suna bin su abin da za ku suke bin su duk lokacin da aka yadda zango aka ci abinci za a dan rage abinci za a dan rage abinci da sauran abin da aka bari sannan wata dabba za ta iya kasawa za a iya yanka dabba a gasa a ci nama sauran abin da aka jefar da jinin da sauransu to ana tafiya kuna barin gurin su kuma wannan tsuntsaye za su zo su dira a wannan gurin saboda haka duk lokacin da larabawa suka yi ayari za su yi tafiya mai nisa to tsuntsaye suna barin suna bin su kuna tafiya suna bin ku in kuka tsaya sai su samu guri su tsaya in kuka zauna kuka ci abinci kuka sha ruwa abin da kuka jefar a wannan gurin kuna tafiya wannan abin za su zo su ci in suka gama ci shikenan sai su sake bin ku to haka ne duk lokacin da zaba za su irin wannan tafiya mai nisa to tsuntsaye suna bin su saboda haka suke kiran irin wannan tsuntsayen masu bara to anan sai ce tara asiya ta ɗaire za ka ga tsuntsaye masu bara shine irin su angul da sauransu tsuntsaye masu bara tsuntsaye masu bara tara asiya ta ɗaire za ka ga tsuntsaye masu bara kad wasiqat laha sun ɗamfara da tawagar wannan sarkin. Bishib'in saboda su samu su ƙoshi, eh shi ne bishib'in saboda su samu su ƙoshi, mina sakli daga wata akuya wacce ta kasa, shi ne mina sakli daga ɗan akuya wanda ya kasa, al'itaƙa wanda yake zaɓaɓɓe, al'aka'ili wanda za a iya ci. saboda haka suke bin su shine bishir'in min saqli saboda wadda suka kasa daga cikin ƴaƴan awakai al-itaqi zababbu al-akaili wadda ake ci akail jam'i ne a kamar ma'akula ne abin da ake iya ci saboda haka su wannan tawagar sarkin saboda suna da yawa kaga wannan abin shine yake nuna maka shine yake nuna maka cewa jama'ar sarki suna da yawa tunda har ya kai ga wannan tsuntsayen suna bin su eh wa kulli samutin nis latan tubba'iyatin wa nafju sulaimin kulla qadda azaili yace a yake cewa tarawaka usuwa ne a yace wa kullu samutin da dukkanin wata silke shine samut shine silke wa kullu samutin sannan ita rundunar wannan yakin sarki suna tafiya da dukkanin wata wata silke wannan wa kullu samutin da dukkanin wata silke shine wa kullu samutin da dukkanin wata silke naslatin wacce take an saka ta tubba iyatin wadda aka saka ta daga garin tubba wa qaumun tubba ina ga akwai shi a Qur'ani irin sirke wacce aka saka ta a garin tubba shi da tubba iya cin yar tubba shine wa kullu samutin da dukkanin wata sirke naslatin wacce aka saka ta tubba iya cin yar tubba wa nasju sulaimi kai da wani irin silke kirar annabi sulaiman shine sulaimin ne nufin sulaiman ne amma anan malamai suka ce abin da yake nufi da sulaimin dinan annabi sulaiman amma ba annabi sulaiman yake so ya faɗa ba saboda ba annabi Suleiman ne ya fara kira silke ba annabi Dawuda shi ya fara saka silke wanda Allah ke faɗa a Qur'ani wa alanna lahul hadi to anan da yace wa nasti Sulaimin yana nufin yace sakar annabi Dawuda ne to kuma daman larabawa ana samun irin wani abubuwa a waƙoƙin larabci sai ka samu mawaƙi akwai abin da yake so ya faɗa amma sai zuciyarsa ta ɗauke shi sai ya faɗi wani abin da ba shi yake so ya faɗa ba irin wani abubuwan muka bi waƙoƙin laraba za mu same shi da yawa ko a waƙar Imrul Qais da muka fito lokacin da yace izama surayya ullikat fi masaniha ai da daga cikin malami suka ce ba surayya yake so ya faɗa ba jauza'a yake so ya faɗa sai zuciya ta ɗauke shi saboda haka wannan abu ne sananne a cikin al'adar waka sai ka samu waƙi ga abin da yake so ya faɗa daban sai kuma ya faɗi wani abu daban a bakinsa to nan Sulaimin da yake faɗa malamai suka ce so yake ce Dawuda kuma wani abu ne sananne a duniyar larabci duniyar waka ana yi kana so ka faɗi wani abin daban sai ka faɗi wani abin da ba shi kake so ka faɗa ba saboda haka anan a wa nasju sulaimin da kuma sirke kirar annabi sulaiman anan ana nufin dawuda kulla qabba'a dukkanin wata sirke mai taushin kira za'ili wacce take doguwa za'ili wacce take doguwa eh shine wa kullu samutin da dukkanin wata sirke wadda aka saka ta naslatin wadda aka saka ta tubba iyatin daga garin tubba shine wa qaumin tubba wa nasci sulaimi irin sakar annabi suleiman kulla qabda'a dukkanin wata silke mai laushi za'iri wacce take doguwa za'iri wacce take doguwa ulai na bi kadiyonin wa ubdin na karratan fahunna wa ba'unsa fiyatul qala'ili a yace ulaina bi kidiyonin wa abdana karratan fahunna wiba'un safiyatul gala'ili yawa gala'ili ya fi kyau da haka ulaina ita wannan silken ulaina an ɗaukaka ta shine ulaina an ɗaukaka ta bikadiyau ne eh bikidiyauna da wani abin da ake kiransa kidiyauna eh kidiyauna namu na gida ya ce kidiyaunin amma kamar kidiyauna din zai fi kyau saboda zai iya zama ismul layan sarifu ne saboda haka bugun mu na gida ce bikidiyau ne wannan kuma ya ce wa kidiyau na amma wannan mai na din mai fatahar ya fi kyau ulaina wadda aka ɗaukaka ta bikidiyau na da abin da ake kira sa kidiyau na an mata ado da kidiyau wa ubudin na kuma an sa ta cikin takarratan wani abin da ake kira sa karratan da karratan da kidiyau na dukkaninsu wasu abubuwa ne wanda ake wasu fenti ita wannan silken an ɗaukaka ta ma'ana an mata ado da fenti shine ulaina an ɗaukaka ta bikidiyauna da wani abin da ake kiransa kidiyauna wani mai ne da ake fenti da shi wa ubudinna kuma an sa ta cikin wannan silken karratan wani mai da ake kiransa karratan da kidiyauna da karratan duka abubuwa ne wanda ake wa silke fenti saboda haka wanda suka san silke sun san irin kyanta in aka ce an mata fenti da kidiyau kuma ta cikinta an sa karratan fahunna wiba'un fahunna su waɗannan silken wiba'un za a gansu suna kyalkyali safiyatul gala'ili safiyatul gala'ili masu kyawawan gala'ili abin da ake sawa ta cikin sirke gala'il shine wani irin tufafi ne da ake yi wani abu da ake ne mai laushi saboda me shi silke ana hada shi da karfe ana hada shi da karfe to shimfiɗa mai laushi da ake sawa a cikin silke saboda kan silken ya yi rauni wa jikin wanda ya sashi ita shine gala'il za iya cewa kamar ciko saboda haka tunda ita shi silke ana yin sa ne da karfe in ka ɗauko silken ka sashi ba tare da an masa cikon wani abu mai laushi ta ciki ba to in ka sashi zai iya yankan ka to saboda haka wannan abin da ake sa shine gala'il gala'il cikon nan da ake ta ciki za a sa shi ta ciki mai laushi yadda idan ka sa shi idan ka sa sulke duk da akwai karfi a jikinsa to wannan sulken ba zai ba zai yi maka rauni ba saboda haka yana siffanta shi wannan sulken nasu ne shine fahunna su waɗannan sulken nasu wiza'un za ga suna kyalkyali safiyatul gala'ili algala'ili cikon da ake sa a cikin sulfa sulken safiyatu masu kyau ne eh a tadimri in la yahun qudul bu'ud hammahu dalu bil aadi wa bihun gaira kamili yace atadu mri'in la yanqudul bu'ud hammahu dalu bil aadi wa bihun gaira kamili atadu mri'in to waɗannan dawaka da na gaya maka masu irin wannan siffofin da irin wannan silken atadu mri'in shine tanadin fa wannan mutumin da ƴan uwana suke so su je su yaki da shi shine atadu mur'in shine tanadin fa wannan mutum shine Nu'man bin al-Amr atadu mur'in shine fa tanadin shi wannan mutumin Nu'man Nu'man bin al-Amr la yanqudu al-bu'd hammahu la yanqudu al-bu'd al-bu'd nisa la yanqudu ba ta warware hammahu azamarsa idan kuka shirya rigima da shi kuna takun saka da shi nisan da kake da shi tsakaninka da shi wannan abin baya warware masa himmarsa mana duk inda kake a duniya komin nisan sa in ka tare shi da rigima za a yi ta shine to a tadim ri'im wannan abubuwan nan ga maka fa shine tanadin wannan mutumin la yanqudul bu'ud hammahu nisa baya warware hammahu abin da ya nufi dalubil dalubul aadi kuma mutum ne mai yawan neman makiya duk inda makiya suke rako da sako neman su yake yi wabihun kuma mutum ne wanda yake bayyananne gairu khamili ba mutum ne da yake boyayye ba shine wadihun mutum ne madaukaki in ka faɗi sunansa kowa ya san shi gairu khamili ba mutum ne boyayye ba khamil shine mutum boyayye shine kormul irin wannan makaranta cikin a mimiya ta shauti janibin usman shine rubba mahmulin shahiran to wadihun shine shahararren mutum gairu khamili ba mutum ne da yake boyayye ba kowa ya san shi eh تهين بكفيه المنايا وتارة تسحن سحا سحا من أباء ونائل تحين تهين آه تهين بكفيه المنايا وتارة تسحن سحا من أباء ونائل آه شي wannan sarki tahinul manaya tahinul manaya mutuwa tana kusantowa bika faihi bika faihi tafukan hannunsa mutuwa tana kusantowa zuwa ga tafukan hannunsa ma'ana da an haɗu da shi yanzu yanzu nan za a mutu shine tahinul manaya almanaya mutuwa tahinu tana kusantowa bika faihi ga tafukan hannunsa wataratan wani lokacin kuma tasuhani sahan sai ka ce min a ɗa'in yin kyauta wa na'ili da kuma bayarwa ta su hani suna zuba a wannan hannayen nasu nan guda biyu sahan zuba ma'ana idan ya haɗu da makiya to yanzu yanzu ake mutuwa in ya da masoya yanzu yanzu kuma za ka ja musu babbar kyauta shine tahinul manaya a tahinu bika faihil manaya mutuwa tana kusantowa tafukan hannunsa in ya hadda abokan gaba wataratan wani lokacin kuma in ya hadda masoyansa fa min ada'in kyauta wa na'ili da bayarwa ta suhani suna zuba a hannayen nasa nan guda biyu sahan kuma wani irin zuba na musamman idza halla bil ardil bariyati asbahat ka'ibat wajhin gib buha gairu ɗa'iri iza halla bil ardil bariyati asbahat ka'ibat wajhin gibbuha gairu ɗa'ili iza halla lokacin da ya sauka bi ardil bariyati bil ardil bariyati a ƙasa albariyati wacce take kubutacciya shine ƙasar da ba a yin yaƙi kenan shine bil ardil bariyati a ƙasa kubutacciya ƙasar da ba a yaƙi shine iza halla bil ardil bariyati asbahat sai wannan ƙasar ta kasance ka ibati wajahin mai baƙin ciki a zuciya gibbuha tsawon lokacin da za ta ɗauka gairu ɗa'ili ba zai zamto mai amfani ba ko ka ce gibbuha ƙarshen lamarinta ne sun sarki ya sauka mata yaƙi gairu ɗa'ili ba zai yi amfani ba ƙarshen lamarinta ba zai ba da fa'ida ba shine idza halla bil ardil bariyati idan ya sauka a ƙasa wacce take kubatacciya asbahat sai ta wayi gari kaibati kaibata wajhin mai bakin ciki a fuska gibbuha ƙarshen lamarin ta gairu da'ili ba zai bada fa'ida ba ya ummu bi rib'in ka anna zuha zuha ahu idza habada sahara'a harratu rajili harratu rajili a ya ummu bi rib'in كأن زهاءه إذا هبط الصحراء خرت راجلي يا أم ينا نفن يا أم ينا نفن أبو كان غابسا بربئيين da wata igiyar rundunar yaƙi mai tafiya lokacin kaka'a shine birbiyin saboda yawanci wasu yaƙe-yaƙen an fi su lokacin kaka'a saboda a lokacin aka samu tanadi an yi noma an samu cikakken guzuri kuma shi yaƙi daga cikin a daga cikin abubuwan da suke masu tashin hankali a yaƙi yaƙi yana cin dukiya da yawa yasa shugaban kasar Amurka Donald Trump lokacin da Trump ya hau shugaban kasar Amurka ai da yawa mutane suna tsammanin cewa Amurka za ta addabi duniya da yaƙe-yaƙe saboda me suna ganin shi mutum ne dama yana da ra'ayin riƙau mutum ne mai tsananin kin musulunci amma kasancewarsa ɗan kasuwa ne da ya hau shugaban kasar Amerika ya ga kudaden da Amerika za ta rika kashewa in aka ce za a rika yaki sai ya ce gaskiya bai yadda a rika kashe wannan kuɗin ba saboda shi dan kasuwa ne ya san darajar kuɗi eh saboda haka to daga cikin tashin hankalin yaki shine yana lalata dukiya ko mu kasar tamu nan da ake cikin wayyo wayyo abubuwa da yawa in ka kalli kuɗin da tsaro yake ci a duk shekara aka ce wannan kuɗin za a ɗauko a gyara ƙasa da shi iya kuɗin da ake kashewa a ɓangaren tsaro wajen magance 'yan bindiga da 'yan boko haram da sauran masu tada kaira baya na Niger Delta da sauransu kuɗaɗen da ake kashewa a wajen waɗannan mutanen idan aka ce babu su aka ɗauko kuɗin aka ce al'umma za su yi ra'ayiwa aiki da duk wannan kukan da muke wa ƙasa a cikin ƙasar nan duk da dai abin daga Allah ne to da la'alla da ba mu yi shi ba saboda gaskiya abubuwan da suke cin dukiya suke lalata dukiya akwai rigima saboda haka wallahu a'lam duk da dai masu fashin baki da hasashe ba su ban ji dai suna magana cewa wannan rikice-rikice da na boko haram da aka yi shekaru ana yi da rikicin 'yan bindiga da 'yan kidnafin da rikicin ne da delta duk da masu fashin baki ba sa lissafa shi daga cikin abubuwan da ya kawo kasar mu tsananin da ake ciki a yanzu amma ni ina ganin cewa shi ma ba zai rasa hannu a ciki wannan ba saboda dukiyar da ake lalatawa ta yi yawa irin wannan dukiyar aka ce abinci za a sai a raba wa 'yan ƙasa 'yan ƙasa za su wadata aka ce albashi za a ƙara wa ma'aikata da wannan kuɗin ƙasa za ta inganta aka ce ayyukan more ƙasa za a yi irin su gyara wutar nefa ko ruwan famfo ko hanyoyi da sauransu ko kamfanoni za a gina da wannan kuɗin to da ƙasar ta fi haka to ya ummu yana nufan ya ummu birib'iyin shi wannan sarkin ya ummu yana nufar abokan gabansa birib'iyin da wata kaka da wata rundunar yaƙi mai tafiya lokacin kaka ka anna zuha'ahu kai ka ce taron rundunarsa zuha'a shine kamar taron jama'a ka anna zuha'ahu kai ka ce taron rundunar yaƙin sa harrata rajili harrata gurin nan ne da ake kiransa harratu rajili harratu rajili wani guri ne mai yawan tsakankwani kuma tsakonkwanin bakaken duwatsu ne bakaken duwatsu ne to ka anna zuha'ahu kai ka ce taron jama'arsa harratu rajili a harratu rajili ne iza habada sahara a lokacin da suka shiga sahara ita sahara ƙasa ce mai laushi ita kuma harratu rajili ƙasa ce mai tsananin zafi da tsakonkwani to in kaga taron jama'arsa lokacin da yake cikin sahara kai ka ce ya shiga wannan gurin ne har tulajili saboda da zaga gurin ya dau zafi ya zama abin da ya zama eh wallahu ta'ala a'lam